إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha uku ne ku? sha uku ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas iladen misali da ran nan a ganin da kowa ya gani alamishi ne ku? wani sun ce sun gani kahin nan kini ya bukatar samun wanda suka ganin a tabbatar da lissahin da ma lissahin saudiya na ga su ganin laraba da shi da sha uku yau na saudiya shi ne yake sha uku ina gani yau don juma'a tara saboda ladi litinin talata sha uku na lisan saudiya ne kenan ganin nan da kowa kowa gani kenan yau sha biyu ne a lisan nan tumu dai insha Allah yau za mu yi darasi na ɗari da biyar a banhudu lissanin turawa takwas ga wata na biyar tara ne ko? to tara ga wata na biyar shekara 2017 a darasinmu yau inshallah za mu yi darasi na 105 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz darasi na biyar inshallah na 105 kai muna cikin kitabun nikah mun tsaya ƙarshen karatunmu na mummuni kai ki mummuna idan wannan bangaren bai maka ba wani bangaren zai maka za mu tashi hadisi na inna lillahi wa inna ilaihi alhamdulillah muna karatunmu na ƙarshe mun tsaya ruwaya wadda manzana ke bayanin kadda mutum ya kyamaci mummuna idan ka kyamaci wannan lahin za ka amince da wani kin za mu tashi wa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatul wada fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana abin da ya wada na cewa ala wastausu bin nisa'i khaira فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المداجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فعما حقكم على نسائكم فلا يدعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ودعامهن رواية ابن ماجة حق الإمام الترمذي سنزود الرواية cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hudu ban kwana wanda aka ce hajjin ban kwana ya yi huduba mai tsawo a cikin huduba da ya yi akwai wannan lafazi bayan ya bayani ya kalma kalma ta'ala kama abin na jan hankali na tambihi cewa wasu tausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ko kuma junanku wasiya da kyautata wa mata a kula da mata a kyautata musu fa'innahunna awanun indakum matsayin mata kamar wasu kamammu na yaki kamar fursuna ne a hannunku an ba ku kinan kulawa da su laisa ta maliku na min hunna sha'anin kai da zalika ba ku mallaki wani abu daban ba bayan wannan kyautatawa ta mu'amala ta da take tsakanin ku da su illa an yatina bi fashta mubayna sai inda suka zo da wata alfasha bayananna nan ma'ana imma ta yi ta yi bore inda za a yi wa'azi ma'ana a ƙaurace a yi ɗan bugu kina a wannan hali ne ya ce fa'in fa'al kina in ta yi alfashal kina magana ta da karan hanci ta waye ga namiji sai aka jero fahajuruhun fil madaji ku ƙaurace musu a cikin wurin kwanciya kenan ka hasa mu'amala da ita ta kwanciya kuma mataki na gaba wa dirbuhun na darban garin mubarak kuma a buge su bugu ba mai rauni ba don can akwai nasin ƙurani ya kafa izuhun wajiruhun don nasin da ya tabbata na magana wa'azi magana ƙauracewa magana kuma bugu wanda ana cewa wanda ta ƙijin ɗaukan maganar Allah a kayan mata aya a kayan mata hadisi duk da ture kuma a mata ƙauracewa duk da ture kenan daman jakka ce kenan daman ganin jakka ce daman bugun kun zata wani kenan tunda kenan ba ta ba ta da hankali cikakke wadda za a mata wa'azi a mata duk wani hanyoyi a bi ta kiya to duk da haka duk da an ce a yi bugon to an yi maganan bugo ne muƙayyad cewa ba mai rauni ba ba jiyatawa a buga fa ina ta'ana idan kenan kai wa'azin ta komo ko ƙaurace ta komo ko ɗan bugon ta komo fala tabqu alaihin sabila kaka nemo wata hanya daban ta cutarwa gare ta ta yi laihi an mata abin da ya kamata a mata wanda aka jero kayi to kaka ta nemo wata hanya daban ta cutarwa ga wannan mata yace fala yutina furshakum ala inna lakum ala nisaikum haqqan lalle matanku kuna da wani haƙƙi akan matanku inna lakum ala nisaikum haqa kuna da wani haƙi akan matanku suma wa nisaikum alaikum haqa suma matanku suna da haƙi akan ku kenan kowa yana da haƙi akan kowa kan fadar Allah subhanahu wataala falahunna walahunna mithl alladhi alayhinna bil ma'ruf suma mata walahunna suna da mithl alladhi alayhinna bil ma'ruf irin abin da aka dora wa mace na bangaren kyautata mu'amala kyautata zamantakewa wadda aka ɗora mata wa miji sai Allah shiga mata kuma maza maza ku sani su ma kenan matan suna da irin wannan haƙƙin da ake cewa ta kyauta mata ma abu na kyautawa na jin daɗi to ku su ma wannan matan Allah ba su wani haƙƙi na kyautata zamantakewa na kyautata mu'amala kenan kowa ta ce kidan wani haƙƙi ne wanda kowa yana iya hallaka akan haƙƙin ɗan uwan shi kowa an ɗora mai na shi ya yi ƙoƙarin kiyaye na shi illa za maka bayani a gaba wannan haƙin da aka ba kowa nashi to inda ake kiya magana magana yahiya magana haƙuri magana wai tana zawa a lokacin da ɗan a cikin ɗayan wani akan kuskure ko halin adam da ya taka to a nan kaka ce kai kuma san fursan kai ma ya ka rihe ido a nan a nan ne kisan ka samun zamantakewa domin an ka tuna ɗan adam ba kai ba kana ji kai ne namiji kai ne a sama ka ajiye wannan ka diba matsayin shi na mutum matsayin ta na mace mutum ce ladam kai ka diba kai tsakaninka da Allah mahaliccinka wanda shi yayi kake da komai a kanka ka diba tsakanin kai da shi baka saba mishi an ka koma ka diba ga eh kenan kai ma ba ne ma ka yashi kai hakuri haka na shi dole kenan zamantakewa yana kokarin yashi ma juna haka ne ma ka yayi ka yayi dan akwai aka ce kowa kama shi a san fursan da wuya sami tsira da haka kenan kowa na ya ce kowa yana da haƙƙi a kan nan shi sai yake kawo haƙƙi na maza a kan mata jero wasu ce fa'an ma haƙƙukum ala nisa'ikum haƙƙinku a kan matanku falayatu na furshakun man takarahun kada ta yi ta ba da ka ga wani wanda kake ƙi na ma'ana kowanda aka halitta ya shiga gidanka imma cewa misali muharramin ta ko da dan wuta ne shi muharrami ko ko da muharramin ta ne wanda yake haƙƙin shi gidan mai haƙƙin shi gidan ma to akwai wanda kasan iyawa dan uwanta ne amma kai da shi ba ku shiri akan samu haka nan akwai matsala iya da mu jarumin da kele bari aka baka ka samu ana bin ka da yake wurke yana bin aka samu an zai arme ya samu na cikin gidan kun rike ya kurin ai ta bala'i amma a samu a rinjaye shi sai a ba mutum wannan mata zaka ga wannan adawa ya ga tana nan a ƙasa to ire iren wannan misali ne a kawo to irin wannan ko da dan uwanki ne kin san da mai gidanki ba shiri kakki ba shi huda mai gida ada kakki ba kakki ba shi huda inda mai gida dan ya gani bai ji ba gidan shi ne kuma kenan ta kace ya ce kada su shin su ba da shin hudansu ga wani umma dai man takarhu duwan da ta baka so a gidanka ya zama na bashi mun kata shi mun mishi balace balle shi ta mai gida ta musamman ko asan gida akwai shi ta musamman wani mai gida ke zama kanta wala ya adanna fi biyutukum liman takarhun haka shiga gidan kanshi duk wanda ta san baka ki mana baka so kuna matsala da shi katta ba shi uzurin shiga gidanka baka nan fiye da kanka in ka bada ya ce ala wa haƙuhunna alaikum bayan kalma ta tambihi haƙƙin mata a kanku an tuhsinu ilaihin na fi kisotihin wa ta'amihin ku kuma ku kyautata wajen tuwatar da su da wajen ciyar da su kyakkyawar sutura ta kwarai wadda za ta yi kwalliya kakka kyamace ta da muyagun kaya haka kuma wajen kyakkyawa abinci kakkace mai kyau ita baka bata mai kyau ba duk da ba ana magana ba da kuma su ɗaukan da ake cewa an ta tsima za ta imta kin wannan wanda ka suwa za ta saita ka bata abinci in ka ci in ka masa kaya kai ma ka bata wasu na ɗaukan wa abu ne kaman ƙa'ida dole abin da ka ci ka ci omelet zama ta ci omelet ka ci da ita ta kai tsaye ba haka bane gaske magana nan magana ta yakan yi misali uwa nawa za a je nuri ka ci shin huda da ita kai maka halin ta ba ita ba ta ce ka ga mata zai kama a je nuri bukata ta kama ka ta abinci ba ta wannan wa san fursa ka kama ta ka gida amma an san mai hali ne kai kana da halin cin wannan mai kyau kai zamto kai mai kyau su mara kyau wancan bai dace ba ma ba an ce abin da ka ce ba daidai manzo na kan wuta gari annabi wuta gari ya je wani wuri ba ma ba a gidan sai sai ma gidan wani sahabi a ba su ci su ci nama su ci karwata su ci ya ce sai ka gida kenan ana bukata dai inda halin ka ci mai kyau ta ci mai kyau ka sa mai kyau ta sa mai kyau ma ba an ce wa san farsan abin da ka ci irin shi he ka dawo ka gida ta mata ci ba haka ba ba sai wahala karan ma ba haka bane magana ba kina abin da ake nema ka kyautata mata sutura ka kyautata mata abinci magana kenan yace wajibu ala rajuli al'adl bain nisa'ihi fi at'amul wa sakan wal kiswa wal mabit ya wajaba akan namiji al'adl yin adalci to kan ce adalci kina san kenan daga biyu abin da gaba ne aka ce adalci kenan daidaitawa ka kuma na bangaren daga biyu abin da ya gaba kenan wajibi ne kan namiji yayi adalci tsakanin matan shi wannan adalcin fi ta'am wasakan a cikin abinci da wurin kwana ɗaki kenan walkiswa da sutura walmabit kenan da nagaca wurin da kwana inda ka ba wannan kwana ka ba wannan kwana magana kenan ɗaya kai nan kai ɗaya kai can biyu na kai nan biyu kai biyu a can wannan su ne inda aka jero maganar adalci ci da sha da wurin kwana da tuwa da kwanciya kwana da ake rabawa shi ne almabita anan don nan don zai dauko masa'ala ta maganar so na zuciya sai ya kama ka wannan ababe su ne wanda ake adalci a kansu ya ce ka wajibi ne ka yi adalci a kan wa'innan wanda ya jero maka da ya jero wa'innan don kaka ce wannan wai su kaɗai ne ya ce wa sa'ir ma huwa madi da duk abin da yake material madda amurka material abinda ke na wani abu dai na maddace wani abu dai na haja na kaya da wani abu dai daban dai kudi ne na kashewa wani abu ne dai da abu da aka ce madda kenan wannan su ne da ke da abu da bajiro nan ma tun da abu da yake na wani abu ne da gashi da abada na obiji na haka a nan da ake adalci fa in mala ila ihdahunna domin mene da ya kawo wannan iya misali akwai misali akwai misali kudin ma'aikaciya kudi iya misali kana ba su wani kudi na misali na kashewa na bukata wani iya misali an haihu a gidansu wannan aka haihu a gidansu kana bata kayan barka wannan ka hana ta a ga wani abu ne wanda yake bai cikin da aka shiro bai cikin ci bai cikin sha bai cikin tuwa bai cikin abu amma wani abu na ma da wanda an san cikin mu'amala akwai shi yakan yi misali mutum mai mata za su maka nan wata za su mata haja gidansu wannan biki ne za a yi alamila a gidansu za a yi wani ana wata barka ce kenan yadda ka taimaka ma wannan ka taimaka ma wata kuma nan wasu na kawo ta masala wai misali wata biki ya kama ta a gidansu misali in ka ba ta jika biyar misali haita wacce mace ita ma ka ba ta nata a ba haka ba adalci ba a ke ma naki in ya juyu ba an ce ba kudin zutun da wanda ba ta bukata ta kama ta na ba ta jika goma jika biyar ka ce ni ma haƙƙi ne ka adalci ka bani ba haka bane ba a ita ma irin wannan bukata in ta taso ke ma ita ma mata shi ne ba ana nin bane ba gudun da aka waka masu kanin matsalin watan da ka bata jika biyar ne ma kama jika biyar ba haka bane ba abin da yake bukata ta wani ta taso aka yi yanzu misali bata lahiya ka kashe jika goma ya ce ka kashe jika goma ba haka bane ba duk abin da yake na bukata ya taso to adalcin kowace irin wannan in ya taso ka mata ba ce abin da kace ma wannan a wannan halin ana biki gidansu na shi mata jika goma kace ke ma a rashi mata a hada bukata cin takaman daban ne bai cikin a ce anan dole he ka mata anan ba bukata ba bukata nan ba bane ba kenan abin da yake da irin na asan da adalci kuran yace fa in mala ila ihdahunna dun al ukhra shamilahu al wa'id na akwai matsalar musamman nan wajen ba wannan rabuwar ta raba wannan mata balle masu mata contractile masu aiki a daji tana da kishiya a gida wai kwana bibi ake wai heta ce in kai kwana biyu a ɗakin wannan wai yaji ɗakin da kwana biyu ita ma a gidanta ko bata nan ba tana daji Allah akwai suna a tarki ma don wani mun sha rubuta wani rikicin kun ce bata jabi gurin ya ba a dalci kayan ce a dalci ai shi ne na shi ne ce mata to alwa da Allah kan tambaye na ce tsakanin ga Allah alwa kin tare hankalinki na ce wai shi kwana da ake rabawa gado ake ba kwana ko mace ya ta shiru ta gaya mini gadin gado zai ɗakin ki ko gadin ko gadin gadin zai gadin yara ya yara sai kwana mariya ne ya yara sai kwana kwana na mace ne bata na bata kwana shikenan biki nan biki kwana in sati za a yi da kika dawo cika layi kina can kwantarakin ki kina kwantarakin ki haka ne ma kina can kina kwantarakin ki da kika dawo cika layi buki na buki cikin layi haka ne wata ke gida take cikin layi wani mata gida ba cikin layi ya ta dawo za ta shiga layi wani abu ɗaya ne kudu na mu'amala tsakanin su tsakanin mace da amarye ita gidan ta iya wata nan a zo kwana ɗaya za a koma ko ta ce in kin zo kwanan ki kwanan ki bina baki kwana kun dai ka yanki koma a baki kwana amma za ta ce a raba za a yi tun baki nan yanzu bisa ki ga dawo wannan bai na bai bai sikil sai yawa dai su daidai za a yi in ta gama amma wannan sulu ne to tun da dai yanzu in kin zo ka yanki koma kin zo juma'a ka yanki koma ladi lake wani duk suke ce ta masu yan kwantara da wata kwantara ya ce kenan fa'in mala ila'i da hunna dunan okura idan ya karkata wajen ɗaya yi ta ta akan ɗaya shamila hulwa'idul mazakur fi ƙaunin sada salama wannan azaba da ta zo wa'idi na azaba da ya zo ya kumshe ka ka shiga cikin wani wa'idi na azaba da ya zo an take cewa ta azaba zaka ci Hausa a fadar annabi manzon annabi sallallahu ya hodi a cikin wata ruwaya kuma ruwa ta inganta cikin sunan ibnu majah cikin sunan abi dawud kai akwai ruwaya haka cikin tirmizi haka zaka da hudu sun kashi imam abu dawud ya kawo tirmizi ya kawo da sai ya kawo haka ibnu majah ka ruwaya abin da yake ruwaya man ka annabi sallallahu alaihi ke cewa annabi sallallahu alaihi ke cewa man kana talawi mar'atan yamilu ma'a ala al-ukhra جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساكت duk wanda yake da mace biyu sai ya karkata da ɗaya ya bar ɗaya ya yi ta ɗaya kan ɗaya wannan hali ja a yau mulkiyamata wa harshen kahin sakin zai zo hilin kiyama alamar shi bangaren jikin shi ya shanye shi ne ya faɗi ma'ana ba bangaren jikin shi ya zama ka- an ce an ce kambale ko kamar ta sun shanye misali bangaren jikin a shanye haka wannan kaga alama ce tun a hilin kiyama alama ce ta mara adalci Allah ke kiran shi ya ce idan ka san baka iya ba to ka kaka jama kanka musiba in ka san baka iya adalci to ka jama ka huta kuɗa ya yi malahiya eh ka huta ka je kiyama shiga aljanna sai ka je ka shiga kuma wajen cin dan duniya ka rasa lahira ka samu matsala lahira ko da an shiga ko matsala eh mutum ya tsaya mutum mutum jinjina ka jinjina ka iya ka yanka dauka eh ba shi ka dauko gura ka kuma ka ka shiga hali daban ka jinjina ka yanka dauko eh ya ce wala juna alai fil mail qalbi li'annahu la yamlikuhu ولذا قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ميل فتذروها كالمعلقة يتي باب ليه ولا جناح عليه في الميل القلبي الميل القلبي كان باب ليه أكركتا تزوجي كيسا وانش أكا وانش أولا باب دومن لأنه لا يملكه دومن بك إيه ملك زوجيكا سوزا واكيه هي ولا كمانا wannan ya wannan magana babu laifi kan san zuciya fadar Allah subhanahu wata'ala walan tastati'u an ta'dilu bayna nisa walau khastum ba kuwa iya adalci tsakanin mata ko da kun so kaga nan ba ana ne wancan ba adalci da aka ce ma in baka iya kaka alama ba shi ba wancan na matar na mada nan adalci na zuciya ne Allah ke magana kakka baka iya ko kaso Allah ce ko kun so baka iya to duk da ba kuwa iyawa daidaita soyayya ya ce falata mini kullar mail to kada san fusan gaba daya har bangare ma kyautar tunda ka santa kuma zai kuma kyautar ka tahi ka kai wannan ka karkata gaba daya fa tazro kalmu ala kabata kamar rata ya salka ka ca ko rata ya salka ko rata ya riga da an kare ake da ka ka bata haka nan kenan ko da zuciyarka ta san wannan to bangaren mu'amala bangaren kyauta bangaren alkhairi ka a hihita waccan akan wannan wannan bangare kenan na an san zuciya abu ne mai wahala ta samu daidai bayan wannan aya ya ce walakar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adilu bin nisa'i fi ma huwa madi domin hakika manzana sallallahu alaihi wasallama yana adalci tsakanin matan shi akan abin da yake madace wani abu ne gashi na duniya haka material gashi na wannan yana adalci wajen rabu iya raba daidai la ya farruku bai na hunna bai bambanta wata akan wata wa ma'a zalik tare da haka cewa bai bambanta wata akan wata kanat aisha tu habba hunna ilai amma aisha annabi ya santa gaske magana kuma ya hujja hili karara a cikin matan ya yi santa sama da sauran wannan kuma ga dalili ya karuwa da matar musu ya roto عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على على جيش ذات سلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا عمرو بن العاص رضي الله عنه كيتشيوه annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wani yaki na nake son zata talasa kenan anan an bashi jagora yawa sai ke ji dan iyawa iya cikin na gaba gaba dan ka tambayar da shi kenan iya so ya ji matsayin shi kenan kan tambayar da yi za mashi jagora komandan kin tafiya zata talasa kai ne komanda shi ne zai ka tambaya ya rasulullah ayin nasu habbu ilaik duk duniya mutane wa kai so yawa ce shi ne ya ka ci aisha aisha ne su ya ci a minar a maza minar a maza ya ci shi ne ci a maza wata ba da ka ci a maza a maza bangaren maza minar jalwa a maza wa kai su ya ci abuwa babanta hadin hadin bishi galayi ba ya ce kuma sun mana kuma wa bayan babanta wa ya ce umar aka ji ulfin hatta shi ne ba da annabi zai da jiyar wasu baci shi ne ba sa shi jin layin ba shi nan nan ana almuhim ana amina shi abin da zaɓi da ke shaida a kashi na kurin wa kai so ci aisha ka kenan a cikin matan kaga ya yi santa da magana kenan kaga wannan so ne na zuciya amma duk da haka wajen rabo bai yi ta aka sauran wannan shi ne mutane suka magana cewa masu kawo dan uzurin wata madogara ta zalimci ai a mata wadda ta yi kyautata maka ba laihi don ka mata wata kyauta ta musamman wannan kowa ce ta bude zalimci duk mai mace zai ga haka nan wannan kamar zaman ɗaya ne wannan kyautatawa haƙƙi ne a kanta ta shiɗi ana zama wani ba haƙƙi ne a kanta ta kyauta mijinta ta mai duk abu na gatanci wani haƙƙi ne a kanta ta sabki haƙƙin da ke kanta wannan ba hujja ba ce ba kuma he kai kuma ya kamata wani abu a wata wacce wanda ba ta yi ba haƙƙin ta rage kuma ita wacce da ta yi Allah iya ganin abin da ta yi duk da annabi kina na kisan Aisha amma ba a samu ba iya ma Aisha wani abu na musamman ba duk da da take mai gatanci an ce hatta da ne daban ne amma bai mata wani abu daban na musamman akan sauran mata iya mata daidai haka yin ba hujja bace ba ka ci ai wannan ta yi kaza shi na ba ta kaza Allah ya ganin ka yi tsoron Allah ya ce kam yankin alhur to yanzu an yi magana mata an yi magana arme to yanzu arme mai magana yanzu shi ɗa mace yake nawa yake da haƙƙi a musulunci arma ya ce wallahi hillu ta zawuj bi akasar min arba shi dai ka sani bai halitta ka armi sama da mace hudu mai an hanta mai ka hujja a musulunci shi dalili mai hujja a musulunci ta ba ka damar arman sama da hudu za ka samu wani dan hira ya halitta maka sha takwas ko babu su masana wa sulasa wa ruba masana haji bibiyu nawa kenan hudu ko wa ruba hudu hudu nawa takwas ko ga takwas ga hudu haka yi suka da yawa a wasu masana salasa wasu salasa uku uku shidda shidda can ga goma can wuri ba hacin ruru takwas ya takwas kenan ta kare mata sha takwas kurin da hira hira ta taluba kurin alata masana wasu salasa wuri ba da ya ce biyu biyu ga hudu sulasa uku uku shidda kenan ko ga goma ruba hudu so biyu takwas sha takwas haka ce kuma nasu ƙurani ne dole hira ce magana ce ta yi magana kunan suke ɗaukan bakan su halajen abubuwan ya ce ga nassun ƙurani ne ya ce ya maka maganar rishin halitta bai halitta ka armi sama da hudu don faɗar allah mai girma da buwaya fankihu ma tsaba da kuma nisa nasa masana wa sulasa wa raba ku arma abin da ya muku daɗi na ma daga mata abin da ya maka daɗi kaso biyu uku ko hudu kuna magana ke bana karar kin sake bai cikin tsokan mana wurin can magana an shiga magana dogo magana ce kan magana masu ayyul kalam ko da nan magana uku kai biyu ko uku ko hudu ne kuran kenan daga nan daga uku abin da ya baka zuwa hudu kuma ci an ga tsoron maka iya adalci ka tsaya da daya فنخيمتم على تعدلوا فهلتنا كو ما مرت ايمانكم ان كاي تsoron an shan adalci ka tsaya daya ɗayan ma ta matsala ka tsaya da baiwa don gudun da mutum kai halaka bayan wannan aya ta suratul nisa ta uku wadda take kawo kenan bakin ka mata hudu ne wani kaulin sallallahu alaihi wasallam bayan akwai ruwaya fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya da ibn imam tirmidhi ibn majah sun zo da ruwaya ولقول صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتهتو عشر من نساء عشر نسوة غيلان بن سلمة لوش ده مثل انت تو إيه رماتا إيه رماتا ديوة ديوة سي ماتا قوما قوما قريش كمان زي زي مثل انت sai manzana ce mace yanzu ya za a yi zama ta wani sai ta amshi amsik arba'an wa farik sa'irahun ya ka rike hudu ka rabu da sauran kaga nan dai duka sai ba ta yi da kurin karara ga nasin ba zai kuma hadisi ya bayan fama fasar ayar hudun ne kurin bakin hudu zaka rike ita saura ka rabu da su kinan ka sake su goma da ana yi annabi sulman ba dari ma dari ma dari ko gare shi annabi sulman ko har yi alƙawarin zai kuma cikin daren kowace zai tashi ɗakin da ya ko wanda ya alƙawarin zai je ɗakin kowace ko bai samu ɗaka zaka zako da sai jihadi ko kenan a da akwai tana ta basu yawa musulmi musulunci gori a littafan su ahalin kitab nasaru ko a taura ko injil labar akwai labarin annabi suleiman akwai labarin yawan matan shi shi zai annabi dawud ɗari suke yi ɗari suke yi ya musulman musulunci ba annabi ya kaza ɗari annabi musulman ne haka annabi da mata ta yawa na ga wani yau ma na ga bidiyo ke shi wani mutumin ne ko kenya ne ko kenya na alama na galama wani tsohuwa gudu shi cika shigo matara ya arin mace 132 yanzu mu suka saura yanzu a zaka bayan ya sake nawa yanzu ma da suke tare da shi mata 43 ga suna jere 43 ɗiya 200 gwana iya ta hiyar dako dako dako saka shi matara. a kenya ya gano matar ta karshe ya ce ya wata tsohuwace mai yan shekaru ya ce ya yi mata tun milimin san karanturwa karanturwa karanturwa ya rima armansa ita gata bayan wata ba armansu karanturwa rima da gata nan tana zamani kuma na gano ta karshe ta kakatarwantarar ta karshe manzar da ta karshe iya nan kuma da ne shi ma zai mutu ba 130 bayar ba a duniya ga shi ta abin da ba kwasarar da suna na jere wasu na kwasarar fami ake kwanza ta yake kwasarar fami da zai zama alakansu akan iya shi kwanke a kwasarar fami da musulunci a kai ana iya yi mai musulunci hana gwanon bakin kudi na musulunci shi suka ce ina haƙin ara ina haƙin mata ga wadda wanda ta ke su ba ruwan shi kenan bayan wannan kawanan nan kayan ruwaya ce cewa da annabi ya yi hukumci bakin mutum ya rike mace hudu bayan wannan ruwaya ta gailan bin salama ya ce wa an kais bin haris qal aslamtu wa indi samanata niswa na musulunta ina da mata takwas shi mace fa atatu annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu dhalika la na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi labari to na musulunta amma mata na takwas fa qal ikhtar minhunna arba'an annabi ta yanzu ka zaɓi hudu kenan sauran yana bar su to yanzu bayan wannan bayanin hudu gare ka to yanzu sai gaya maka suwa ne ne ba aka kayyade mana mana ba ba kara ma ba dan ba kawai aka kaso ba sai ce al-muharramatu minan nisa mata da aka haramta aka arme su haramu ne kunna kullum wani bangaren ci bangaren sha bangaren kudin mu'amala musulunci sai a gaya maka abin da yake haramu kiran saura halaka da marhama ta Allah kullum za ka halaka ta haiwa ko mene haram gidan kaɗan ce ko rashin haƙurin bawa ne yake abka cikinta amma kowa halaka ta haiwa tana wadi mata kilguwa amma halak ita ake kayyade maka yanzu zai jero wajen mata kusan goma sha biyar sha biyar wannan sun ƙur'ani ya kama magana kansu wanda duk wa'in nan ba karama ba nau'i mata goma sha biyar sai ya ce ƙala ta'ala wala tankihu ma nakaha abakum minan nisa illa maqal salaf innahu kana fahshatan wa maqatan wa sa'a sabila Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha abakum minan nisa kakku armi abinda babanka ya arma na mata duk mata da babanka ya harma haramu ce ka harma inda ya harma nan babanka na maka bayana gaba ba uba ba na zumunci uba na hakika ya ce illa makar salam to wannan sai abin da ya riga ya huce a can da an riga an yi yanzu musulunci ya zo sai a raba inda misali kana a mai ta yanzu ya ka suke ta can abin da wuce an wuce shi kenan amma yanzu a musulunci haramu ne ya ce innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila yin haka arman mata uba wani wata katobara ce alfasha ce kuma wa makatan abin da ke sa hushin Allah ya ce wa sa'a sabila kuma hanya ta yi muni a ce hanyar biyan bukata sha'awa da mata ubanka abin ya kai gaya sai yanzu kenan mun ware daya matar uba he kuma yace hurrimata alaikum ummahatukum yanzu mu shiga da sai gurin mun an haramta maka babaka uwaka ta ahika ummahatukum babaka wa banatukum da diyanku da wanda ka aihwa diya da ka aihwa wa akhawatukum da yan uwarka yaka ku kanwaka ciki daya uwa daya uba daya ko uba daya ko uwa daya wa ammatukum da yan babanka yashi ko kanwashi uwa daya uba daya ko uba daya ko uwa daya ilo babanka da kurin ta ce an makka wa khalatukum da khala ilwal uwa ya uwa kanwal uwa uwa ɗaya da uwa ubansa ɗaya ubansa na ɗaya uwa ɗaya da ciki ɗaya da uwarka ita ma haramu ce gare ka wa banatul akhi ɗiyar ɗan uwanka na ɗan uwa wanda kuke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko ubanku ɗaya da shi ko uku ɗaya da shi banda ɗan uwa kuzen ku zankinka a azumunci e ɗan shi ko ɗiye shi ɗiyarka ce ɗan kaza ce ɗan shi ne wani zumunci ne amma ɓangaren ɗiye shi ya ka arma ta ce baban mamaye baba ta ce kai mijin da ne shi ne musu ikan kamar abu ne mai muni a ba wani munin komi kuma da misali aikace a nan sallar salama da sayyidina da dalil fatima ali ku suke annabi ne ali da annabi ɗaya mazabi suke da ali da annabi zama ɗaya mazabi suke fatima ɗiyar ci gani ɗaya ɗaya wanshi ce ɗaya ɗan wanshi ce ciki ɗaya wannan uwa ɗaya wansu uwa ɗaya guda ciki ɗaya wansu ɗaya suke gani ga ali haka amma ya mita ɗaya take amma ce ya ce baba a wani ɓangare a wani ɓangare kuma miji ne kenan ɗaya ɗan uwanka na ciki ɗaya ke magana ciki ɗaya imma wa ɗaya ba ɗaya ko ba ɗaya ko ɗin da ciki ɗaya kun shi kenan wannan shi ake cewa kayan ɗiyan ɗan uwa wa banatul ukhti haka ɗiya mata kayan ɗiya mata na ɗan wanka wanka kananka haka banatul banatul ukhti da ɗiya mata na ƴan uwarka yaka ko kanwaka bana kuzin kuzin kinka diyatta kana maka namiji diyatta diyakka ce ɗanta ɗanka ne a ɓangaren zumunci ɓangaren arme yadda kake iya armanta za ka armi diyatta ita ba kana yi ramanta ko to haka za ka yi ramanta yadda eh kuzin kinka kuna ɗaya mata ɗaya mata biyu ta ko ɗaya mata biyu ta inda kun kuzin kinka ce amma na na magana na magana ɗaya ɗan ɗan uwarka ciki ɗaya ke magana ita ce ɗaya mata na ƴan uwanku da kuke ciki ɗaya su ne aka haramta mu wa ummahatukum allati arda'nakum da babarka wadda ta baka nono nan za mu ga a gaban sha Allah za mu zo maga wani irin ba da nono ba ba da nono ba kurin wajen biki kurin yaro yawar ta sha a ce haramu ne a a ina gari mata ta saki nono wajen biki ya ba yaro kama sha ba na ke ne ba shan nono hakika ya kama ya sha ya sha ya sha ya koshi da kan shi saki sha ka kyan sha nono shi ma kuma ba ɗaya ba shi ma ba ɗaya ba ya kama nono ya sha ya sha ya sha yaro da kan shi ba wani kora ba wani akwabe shi ya kama sha da koshi da kyau ta ce an yi rida daya mun zamu zuwa gausha zamu gausha nawa ake ta kwanta haramta ma kai kuma wajen biki kuma kai dan kama kuma an tura shi ya ce ai ta bar shi nono ba ba tsakanin su a na ko arme ba nan bane ba nan ba lai bane ba eh wanda zamu je zamu je gaban insha Allah kenan baba da ta baka nono ta koma babarka kai tsaye yanda babarka take baka arme diyatta ba ba doki wani wadeta ta mana mata baka arme diyatta ba mijinta ya zama babanka shi ma baka arme diyan shi baka mun yin shi hatta mijinta ya zama ya zama ya zama shi ma ubanka nan na reno mijin wannan mata wanda ya mata mijin cikin ta aihu nuna wannan shi ma shi ma ya zama babanka nan na reno ina iya kai kaman zaman dan shi kake Aisha wani cikin wanda matar shi ta ba Aisha nono ya zo gida annabi nan tace wani ya zo ya tambaya na ce baka ya ce a ai babanki ne kiyan da ba shi da man shiga iya matsayin ba gare ki matan ta ba ta baka nono mijin ta kaman babanka ne iyan shi yan uwanka ne baka baka araman su a takaice ne nan kenan zamu zuwa gaban bayanin da dalla dalla insha Allah kenan babarka wadda ta baka nono ita ma haramu ce kenan ka armita wa akhawatukum min ar-rada'a yan uwanku mata wanda aka baku nono kenan matar ta baka nono to diyanta su ma sama yan uwanka shine akhawatukum min rada'a yan uwanku mata na reno wa ummahatu nisa'ikum da sarakuwarka eh uwar matarka nan daga ka a mace ko an kwanta ko ba a kwanta ba uwar ta haramu ce gare ka in kai ka aron mace uwar ta ba ɗiyarta ba ita ɗiyarta ɗiyarta ya shiga ɗaki an ka aron uwa ga shaka bishin Allah yanzu ita kenan uwar matarka kenan sarakuwarka kai tsaye kana aramar ɗiyarta to haramu ci karmita waraba ibukum da agololi agololinku mai agololi agola kenan ɗiyar matarka amma nan sai ce allati fi hujurikum agolarka wadda take gidanka min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna nan kalmal cewa agola wadda take gidanka nan wasu na dokan daga cikin magabata a kuma wannan fasara suna dokan he in tana gina kenan in tana wani gidawa ko wani gari ka iya arme akwai masu ganin haka illa jamhur mahi yawa sun ta kan cewa ba ta iya baka iya manta makalmar da ta kawo wata take gidanka ce ta kawo kowa wannan agul wata take gidanka kidan mata gidanka ya su shiga zaka iya yi ma gaskiya mahi yawan sahabbai da yan baya suna kan cewa babu damu haka nan dan a san adata mahi yawa agul mahi ta tana gidanka da shi za bari da haka yayi wa kana kenan da agololin matanku yace min sa'ikum lati da khaltun bihinna yace matan da kuka shiga daki da su kaga kenan yace fa in lam takunu da khaltun bihin idan buku shiga ba daki da matan kenan ka armi mace sai ana kokarin kawo amarya ko an ka yan a cikin an rakiya ya kaga wata ya ta ce wannan kin yau ai ameda amarya ba zuba dai ameda akwai shawara sabon shawara eh he ameda ka ce gaskiya kai ne kake so bargana wani bai iyayewa kuma a baka a yi naki haka zai yi mutum mai maiko ne ana san shiga gidan ko da ta asara sun ta samu ɗaya ta shiga kuma kuma da kiyo da kiyo take da da kiyo take da bata kiyawa kuma ta wanda bata wanda bata kiyawa ana haka nan ba wani matsala ko to shi ke alaji tun ka ce ya haka koma ana haka nan ana haka nan kuma hakan samu irin wani misali kamar na misali da aka misali a gama misali ce ba a gama ya da kanwa duk ana samuwa ka kawo ya baka shiga zaki baka mai ka cika wasa ko ka saki sai ka kanwata za a baka don ana yi inda ana yi abu ne ya wakana ma'anan jin abu ne an yi ba na abu ne ba wai ba kaka ce a ya wakana an kawo yan rakiya amarya an kawo amarya sai ce a wannan aka ce kanwata ce ce a shi da wannan ce so wallahi don babban mutum ne kuma haka ya kamata za a yi kuri alaji a yi a koma ya koma ya sake wanke wanke wanke wanke ɗaya aka wata shi ke nan suka cika da kuma tsana an yi zuriya to da tun gane ta baka ba mai kone da mai kone komi waki a ba kai ma ya ce kenan yanzu kenan magana agololinku wa raba'ibukum lati fi hujurikum da agololinku waɗanda suke gidajenku min nisa'ikum lati da khaltum bihinna na matan da kuka shiga ɗaki da su fa in lam takunu da khaltum bihin idan ku shiga ɗaki da matar ba nan fala juna alaikum babu laihi an ba kwanta baka almadiyarta magana kenan amma ta kana almadiya wa haramu ne gare ka amma sai an san da wahala gaskiya karamin ya ga wanka kai ba riya karamin ya ga wanka dake wa ya san da riya da riya da riya mai wahala da mun da dama kuma Allah yana dama sai yace wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum kaji kuma cikin mata da aka haramta muku halal abna kuma matan diyanku na tsatsan ka gani matan danka na tsatsan ka haramu ne ka arma kenan dan da ba tsatsanka ba dan kananka dan wanka dan kanwa ka danka ne diyan shi matan shi in ya sake ya sake shi karan habalai yau ya ce na ce ba su kyauta ba amma dai dai bai saka jara ba haka idan shi ya saki kai ma ya karama a ce wani ya rashin kuma ya su ce ku in wakan samu haka don kwanaki ya samu haka anan garin shi mai yawa kanin mutuwa yi kanan uba ki gare shi sai mutu a cikin mata akwai karama ya ce iya so haba mata baban naka haba aka yi ta ya ari mata uban shi ce la so yake mun ce ta ce tana so wallah kuma ka arma annan gar ba ne zaba dewa halaka ne ba zai ya kai ba kuma duna yawa kai a maka ba ta abu da ayyakace an yi kiran ba laifi ba ne ba shi yasa kinan wa shari'a ba ta yarda ba matar kanan ubanka wan ubanka ka je gida da kai heta haramu ne ku kaɗeta haramu ne ku kaɗeta ko ka bar kaɗe ta tsakanin ɗan wanka da ɗan ƙananka da kashe matakka kaka bar su babu kaɗe ta ba cikin haramun shi yana iya haramanta ba ba haramta tsakanin su eh haka azumunci uwashi ce uwashi shi azumunci ɗanka ne amma a shari'a ba babu wannan haramci irin na ɗa da ɗa ɗanka na cikinka shi ne aka haramta maka arman matashi wa an tajma'u bainal ukhtayn haka an hana ku hada tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa kina misali kalkashin ka ka gama ya da kanwa karshe Allah ya ce ba ai tayi wa an tajma'u shi Allah ce a hada a lokaci guda ga ya ga kanwa kalkashin ka wannan shine Allah hana amma yau kanwa ka armiya misali ko kanwa wani abu ya kama ko mutuwa ba mutuwa ba rabuwa ma kana raman daya ciki dan wa aka samu zaka shi ma dan yawa kana aka samu wata tukururuwa a cikin gida ko ko rashin soyayya har ma mata wani bata san shi ko kuma iyawa gidan ne da mai ko ana so a samu zama alaka da gidan a wani abu na zumunci sai ɗan uwa take zama a gidan babu laifi a samu ɗaya cikin ƴan uwanta in ta tana so a kai wannan a hudu waccan amma na so tun da gida ɗaya kayan ɗakin ba hudawa ku kyale ta ta sakacin ta ku kyale ta huto adaman kawo adaman kawo sai kawo kawo ne muka saya ko ta huto da gidan ki huto ki inda ki ya da cikin wata ya kai kayan ta yadda ba ba mutum kuma canzawa kayan da ta ta yasa tun da man kawo ya damu muka sai kawo ke da ban ki samu shi ban amma gina gidan shi kenan kuma daidai ya kai a hudo ta sa'ir wata aka san haka wani lokacin na ga wata ita ma abin da kana yadda aka bada take wa mijin shekantaka take zama arme ta ce baba ni in iya so na kai ni wallahi kuma haka kai shi kenan aka raba su aka aka wanke kan wa kai mishi suka zama duniya ko shi kenan komin shari'a ta ba wani matsala komin kowace abu dai hanyar ce ta ta hana ba kenan ɗayan ta shigantaka ya kai ɗaya kenan haɗawa ce ba yi amma ana iya arame ko mutuwa ko rabuwa ka arama ɗaya ke shi ma ta illa ma kasalaf he abin da da abin da ke huce a da wannan abu ya riga ya huce in ma kayan sai ku rabu ba ka daki ɗaya ba ka zama da mata uwa ciki ɗaya ba a zama guda lokacin guda ya ce inna allaha kana gafurar rahima kuma lalle allah mai gafara ne mai jin kai abin da ya huce ya huce allah gafarta kuma allah mai jin kai ne gaban shi bayan wannan mata da aka jero sai ta yi wal musanatu minan nisa'i illa ma malakta aymanukum da mata na almusanata anan matan arme matan wasu an ka musa alqur'ani an ka magana matan wasu an kata akan masu kame kai an kata akan suke diya ba mata ba nan almusanat mata na arme duk matan mutane haramu ne ka armi matan mutum magana kenan an ba a ɗaya ma arme da arme biya armi ba sai tana idda misali bata idda ba ta arme ka arma bata arma arme ba baiwa tana mata mutane ci to amma ta illa ma malakata aymanuku sai abinda damu ku ta mallaka baiwa kin zaka iya mallakar matar wani kafiri magana kenan kafiri ne amma na ka ce an kamo matar a cikin halin yaki to shi kenan abin shari'a ta ce kai da ka sami iyan aka raba ta hudu rabanka shi kenan sai ka sa ta yi idda kura kai ta yi ta bari ta yi jini guda annabi ya hana kwanci da ita sai ta yi jini guda in kuma mai ciki ce sai ta aihe abin daga cikin cikinta ta kwanta kwanta ta kai daga baya wannan ce kitabar Allah alaikum wannan duka wannan littafin shari'a ce ta Allah doka ce ta Allah akan wannan mata da aka jero kakku arma daya a cikinsu ya ce wa uhilla lakum ma wara zalikum amma mata wannan da aka jero maka kaka armi matar babanka kaka armi babanka kaka armi diyarka kaka armi ɗan uwarka ɗan uwar babanka ɗan uwar babanka ɗiyan ɗan uwanka maza ɗiyan uwanka mata da matar ta baka nono da ɗan uwanka na reno da sarakuwarka da agolarka da matar ɗanka da haɗa ilwa da aka jero maka da matar wani to duk mata wanda ba wannan ba an halitta maka su magana kenan wa uhilla lakum ma wara zalikum an halitta muku wa'inda ba wa'innan da aka jero ba illa nan sunna an ce a sunna ya zo magana la ta jama bayna amat wa khalatiya bayna mata wa amatiya ko khalatiya nan sunna annabi ya tabbatar da ba a ga mace da halakinta babu da su nasu qur'ani ba ko ammakinta kenan ba a gama mace a nasin ƙurani abin da ya kawo gama tsakanin yan uwa gama tsakanin ya da ƙanwa suka ciki ɗaya da shi aka hana a nasin ƙurani to a suna annabi ya magana ba a gama mace da ƙanwa ubanta ko babanta ba a gama mace ƙan ubanta ko ubanta ba suka ciki ɗaya ba a gama su kuma suna ta zo ta bayani ɓangaren suna wani bayanin ya zo na ba haɗa mace da ƴan uwanta ko ƴan babanta kai ba a gama su wuri guda ha? kishewa ta kishewa mata kishe sarakoka ina wangata eh ba wangata ya karama kai ma ba harama harama ba kun zumunci ya ce ko amma karama da laifin ba sarakuwar gol kishe sarakoka kai ba ba ba ba ba ba cikin haramanka ba take haramun sai ta yi kenan da ya ce wa uhilla lakum ma wa ra'a zalikum an tabtagu bi amwalikum musin gal musafiyin kin duk matan da ba wannan ba babu laihi ku nemi almansu da dukiyoyinku musinin gal musafiyin kuna masu kame kanku daga zina ba yin alfasha ba kenan an halitta maka wasu mata da ba wannan ba sai mata a mata an sunna sai ce fa zakara Allah ta'ala fi hadhihi al-ayat al-muharramat min nisa yace Allah a wannan aya a wannan ayoyi Allah bai gima da buwaya ya ambata mana mata waɗanda suke haramu ka arma yace wa bi ta'ammul fiha najidu anna at-tahrim qisman ce ta tsayawa da lura da waɗannan ayoyi za mu lura cewa wannan haramci iri biyu ne haramci iri biyu ne akwai tarihin mu'abbad akwai mu'akkad mai tarihin mu'abbad haramci na hal abada ba ta halitta gare ka akwai da an haramta baka ta hal abada ba wani gyara za a yi ba wani hali za ka rimita ya ce yi mana ulmar'ata an takuna zaujatin da rajulun fi jimin aukat shi ne tarihin abad shi ne an haramta mace ta zamanto matan mutum a dukkan lokaci ba yadda za a yi jiya ta kawai mataka akwai irin wani mata akwai tarin muwakat akwai wani an haramta maka armanta wani lokaci ne kayyadadde ba kullum ba sun misali gan wata alwata kana ana manya an haram mutu gare ka amma ha abada ne kai ba ha abada bane ba da ka saki wannan haka ka gana yawa akwai mishi ta gama gaba kenan akwai wadda kenan haramcin mu'akkati da iyal lokaci yayin mana ulama ra'atin da tazawwaj biha ma damat ala halata khasa qa'imatan biha an haramta maka armo wannan mata matuƙa tana kan wani hali na musamman da take kai shi shi yasa a wannan halin aka haramta maka ita amma a wani hali za ka arma ta misali ga ilwa da ilwa misali mata wani duka su irin su ne yace fa in taghayyara al-hal zalat tahrim wa sarat halalan in wannan halin da da halin da da shi ne sababin shi aka haramta maka ita in wannan halin ya gushi za ta iya zama halak gare ka karma haramci ya gushi ya ce wa asbabu tahrimul mu'abbad me sababin da yake kawo mace ta zama to haramun hal abada gare ka ya kawo abu uku annasab wal musahara war rida war rida dangantaka ta jini da sarakuntaka da shayaswa wannan abu uku ke kawo haramci na abada dangantaka ce ta jini ko sarakuntaka ce ko kuwa shayar da nono wannan haramci su ne hana abada ha abada ya ce awwalan yanzu zai ma bayan dalla-dalla su wane ne aka haramta masu dalilin dangantaka ta jini al-muharramatu bin nasab wanda aka haramta ma da dangantaka ta jini ita wa hunna ga su mata al-ummahat uwaka dan ta ka al-banat diyanka na cikinka al-akhawat al-uwaka yaka ko kanwaka al-ammat ilu babanka yaci ko kanwashi al-khalat iluwar uwa ya uwa ko kanwa uwa banatul akhi diyan dan uwanka uwan ko kananka banatul ukhti ɗiyan alwaka ya kaku kanwaka wannan su ne dalilin dangantaka ta jini aka haramta masu akwai saura? kin sha Allah sai mu tsaya a nan mata wanda aka haramta dalilin dangantaka kenan su ne kenan magana kenan uwa ɗiya uwa uwa uba uwa uwa ɗiyanka ka ɗiyan ɗan uwanka da ɗiyan alwaka sha Allah ka ranar tau sai mu dasa akan wanda aka haramta dalilin sarakuntaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh